muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirya da shi shine shi yayi wanda Allah ya fitar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shi ne ubangiji na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabi mu masoyin mu mutukan mu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne ko badaɗayin Allah ne Allah kai dadin tsira da aminci albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alƙiyama ba haka ya ku bayan Allah ina muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah ya sauƙaƙa masa al'amarin sa nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alƙiyama ya ku bayan Allah ku sani aikin haji rukuni ne daga cikin manyan rukunan musulunci guda biyar Allah madaukakin sarki a cikin suwar Ali Imran yana cewa Allah madaukakin sarki ya wajabta wa mutane aikin haji amma ga wanda ya sami iko wanda kuma yake zuwa to Allah mawadaci ne akan talibai mu je mu yi aikin haji ko kada mu je mu yi duk da yake a wajen Allah riba da amfani mu ne muke samu kamar salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah gata yayi mana da yake mu ringa wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam idan mutum yana yi to kai yake ce maka kai yake wa gata idan ma mutum bai yi ba kai ke cutar ba abin da zai sami manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda idan ni ban yi salati ba Allah ya kiyaye kai ma baka yi ba Allah ya kiyaye biliyoyin mu suna nan suna yi kuma za a ci gaba da yi har tashin alkiyama Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi daga Ibn Umar ya da Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar tabbatawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne sannan ɗaya da sallah ba da zakka aikin hajji da kuma azumin watan Ramadan ita kuma umra wajiba ce akan magana mafi inganci na maganar malamai saboda farin Allah madaukakin sarki da yake faɗi a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yake cika aikin haji da kuma aikin umra saboda Allah yana daga cikin sirrin aikin haji wanda yake mai girma aikin haji ɗaya ne daga cikin manyan farallai na musulunci imam bukhari da imam muslim sun ruwaito hadisi da abi huraira ya da Allah ta kara tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi aka ce manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyuka wanne ne yafi daraja sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce imani da Allah da kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka sake tambayar manzo sallallahu alaihi wa sallam aka ce masa sai kuma me sai maza Allah ce sai jihadi dan ɗaukaka addinin Allah sai jihadi dan ɗaukaka addinin Allah wannan kalma ta jihadi kamar yadda ake ta bayani ainihin ta kalma ce ta yaƙi wato yaƙi na bugi in buga tara in tara shine jihadi amma kalmar jihadi tana ɗaukar duk wani abin da zai zamo ƙoƙari a cikin musulunci duk wani aiki domin akwai hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya nuna kalmar jihadi tana daukar abubuwa da yawa misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi girman jihadi shine jihadi da ran mutum mutum ya jihadi ranar sa kaga ai ba ana ce ba ka kama ranka da bugu bane a'a abin da ake gama shine ka ji tsoron Allah ka tsare dokokin Allah to kai jihadi da karan kanka wato ka tsare dokokin Allah gina masallatai gina makarantu taimakon marayu gina asibitoci duka jihadi ne saboda Allah don ɗaukaka addinin Allah aka tambayi a nan sallallahu alaihi wasallam aka ce sai kuma me sai shi sai kuma haji karɓaɓɓe yana daga cikin sirrin aikin haji aikin haji sanadiyya ne na shiga aljanna Allah ka sa mu a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wasu ayyuka guda biyar wanda duk ya zo da su a cikin musulunci zai shiga aljanna na farko maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsara salloli guda biyar ya tsare alwalarsu wato ya zama yana yin alwala yadda musulunci ya umarce shi ya yi sa'annan a kallon ya tsare rukubin sallah ba yana yin wato ba kotan kursiya ba a sujjada da yake shi a kotan kursiya na wato ba yana yi da gaggawa ba daga ya tafi sujjada ya wuce ruku'u a da ya tafi ruku'u ya wuce sujjada a ya tsara ruku'u yana yin cikakke ya tsara sujjada yana yin cikakkiya sannan ya tsara lokacin sallah ya zama duk lokacin sallah a lokacin yake sallah maza Allah sallah ta yake sa'annan ya yi azumin wata Ramadan sa'annan ya yi aikin hajji in ya sami iko sai ya ce ya ba da zakka kuma wannan ba da zakkar yana mai jin daɗi a cikin ransa yana da yarda kasa akwai wanda zai ba da zakka yana kunkuni don shi a bace an raba shi da kuɗinsa wannan ba shi ake magana ba wannan zai ba da zakka yana jin daɗi ya ba da dukiyar Allah daman dukiya ce da Allah ya baka aro Allah ya bayi kan ya raba wa mutane ajiyar dukiyarsa wasu ya ba su wasu bai ba su wasu ya ba su kaɗan wasu ya ba su da yawa da haka a sani dukiya dukiyar Allah ce idan mutum ya ba da ita yana mai jin daɗi ya yi aikin Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine aiki na hudu aiki na biyar sai ya ce mutumin da ya ba da amana amanar da Allah madaukakin sarki ya ba shi ajiya sai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah wace amana ce sai maza Allah ya ce wankan janaba wankan janaba sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wata ajiya da Allah ya ba wa musulmi a hannunsa in ya ga dama ya yi ya ba da ita in ya ga dama ya yi a cikin musulunci babu amanar da Allah ya ba mutum kamar wankan janaba saboda ai waye san tayi na in ka yi waye sani na ruwan kowa da haka tsakanin bawa ne da Allah shi kadai amana ce Allah madaukakin sarki ya barka sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce to wanda ya zo da waɗannan abubuwa guda biyar zai shiga aljanna ya ku bayan Allah hajji dalili ne daga cikin dalilai da suke sa Allah madaukaki sarki ya yi wa ɗan adam gafara ya yi masa kurakuransa imamu bukhari da imamu muslim hadisin abi hurairah da Allah ta da tabbata a gare shi yace maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bi ya aikin haji bai yi wato bai kusanci iyali ba sa'annan bai yi wasu maganganu na abin da ya shafi kusantar iyali ba sa'annan bai yi wani aiki na kamo ba a lokacin aikin hajji to zai dawo gida daidai yadda mahaifiyarsa ta haife shi wato gaba ɗaya bai da wani zunubi a kansa sa'annan imamu bukhari har wa yau da imamu muslim hadisin abi huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi yannan sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yin umura a sake yin wata umura duk zunubin da ke tsakanin Allah yana kankare shi in mutum ya yi umara ya kace zuwa umara duk abin da ya faru tsakanin Allah madaukakin sarki yana yadewa sannan hajji karfafe bai da wani sakamako sai aljanna Allah madaukakin sarki ta sanya mu cikin waɗanda suke ayyuka daukai Allah madaukakin sarki sannan karɓi ayyukan maimaita aikin haji ibada ce maimaita aikin umara ibada ne idan mutum ya yawaita zai ta samun lada zai ta samun ajiya a wajen Allah maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda bai aiki ahadi ko daya to ya ya sauke wajibin da Allah ya saka shi sarki ya dora masa wanda kuma ya tashi aikin haji akan aikin hajin da yi na farilla to ya ba wa Allah bashi yana bin Allah bashi Allah madaukakin sarki zai biya shi ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wa aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hannu ku fara bautar nan duniya da kuma kiyama ku sani ita umra idan aka yi ta a cikin watan ramadan tana daidai da aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imam muslim ya rawaito hadisi da ibn abbas ya da Allah ta kare tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wata mata daga cikin matan madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata idan ramadana yayi to ki shirya ki je ki umra saboda umra a cikin ramadana tana daidai da aikin hajji yana daga cikin sirrori na aikin haji da umra wato jihadi ne na wanda ya tsufa mutum ya tsufa bai tunanin akwai ran da zai je ya yi bugi buga ko ya wani aiki na ƙarfi to sai ya je aikin haji jihadi ne na yaro ƙarami jihadi ne na mai rauni haka ne jihadi ne na mata imamu nisa'i ya wata hadisi daga Abi Hurairah da Allah ya kara tabbata gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa jihadin manya wato tsafi da kuma ƙananan yara da masu rauni da mata sune aikin haji da umra sune aikin haji da umra yana da cikin sirrori na aikin haji da umra Allah madaukakin sarki tunda ba kowa ya ba wa damar zuwa ba Allah saboda karanci da kyauta da baiwa sai ya bada wasu ayyuka kuma kana kama idan yi sai a bashi ladan aikin hajji da umra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Anas dan Malik da Allah ya tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda zai sallah asuba a cikin jama'a sai ya zauna a inda yayi sallah ya dinji ambatan Allah madaukakin sarki har rana ta fito sannan ya tashi ya raka a biyu to za a ba shi lada kamar ya aikin haji za a baki lada kamar ya yi umra manzo Allah sai dai nana ta sallallahu alaihi wa sallam su uku yace cikakku cikakku cikakku dan ma karka tsaya kana tunani abin da ya shafi lada jama'a kawai baiwa ce ta Allah kyauta ce ta Allah ya wuce tunanin dan adam Allah madaukakin sarki yana ba da lada wato fiye da yadda za ka iya tunawa shi yasa za ka ga musulunci ya fitar da wasu ayyuka na alheri don me don Allah yana son mu samu lada Allah yana nufin mu da rahama Allah yana son mu shiga aljanna dauki misali addu'a da ake yi idan an shiga kasuwa kasuwa ku zuwa matsayin matsayin kasuwa amma idan ka shiga kasuwa kai addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayi Allah madaukakin sarki zai ba ka lada miliyan daya in ka shiga kasuwa da safe za a baka miliyan ɗaya ka koma da azhar miliyan ɗaya da lasar miliyan ɗaya da man haka yake za a yi ta tara ma lada masu yawa kuma duk za ka same su ranar tashin alƙiyama Allah madaukakin sarki ka dace da mu ka sanya mu cikin masu ayyuka don kai Allah madaukakin sarki ka karɓi ayyukan mu Allah ka sanya mu cikin waɗanda za suka yi ko kuma za su yi aikin hajji karɓaɓe da umura Allah maɗaukaki sarki ka karɓa mana ayyukan mu Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka tsantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعذب له يوم القيامة أجرا عباد الله اعلموا أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام الخمسة قال الله تعالى في موكب التنزيل ولله على الناس حل البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج والحج وصوم رمضان أما القربة فهي واجبة أيضا على الصحيح من قول العلماء ولقوله تعالى في محكم التنزيل وأتم الحج والعمرة لله ومن أسرار الحج أنه من أعظم فرائض الإسلام روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال الإيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور ومن أسرار الحج أيضا أنه سبب من أسباب دخول الجنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وهدى البيت إن استدعى إليه سبيلا وأتى الزكاة طيبة بها نفسه وأتى الأمانة إلى يا رسول الله وما أداه الأمانة قال الكفل من الجنابة إن الله لم يعمل ابن آدم على شيء من دينه غيرها عباد الله إن الحج سبب من أسباب المغفرة روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفض ولم يفسد رجع كما ولدته امه وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الذي لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام والسلام سرمدا على الحبيب المصطفى محمدا وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله أما المرأة فإن كانت في شهر رمضان فإنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرك فيه تعدل حجة ومن أسرار الحج والعمرة أنهما جهاد الكبير والسبيل والضعيف والمرأة روى النسائي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والسجيل والسعيد والمرأة الحج والعمرة ومن أسرار الحج والعمرة أن ذكر الله جل جلاله يعطيك مثل أجرهما وهذا عطاء وتكريما ومنة من الله الكريم الوهاب روى الترمذي بسند حسن عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة عباد الله فلنحرص على القيام بهذين العملين الجليلين والساعتين العظيمتين لننال وافل الخير ونستلم عذيب العجل اللهم اجعلنا ممن حج ولبى وتاف واعتمر انك على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم اصبرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قل بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة واجعلنا هداة مهتدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا مقصرين لذكرك مؤدين لحقك حافظين لوعدك راجنا لوعدك راجين في جميع حالتنا منك راجبين في كل أمورنا إليك مؤمنين لفضلك شاكرين لنعمك يا من يحب العفو والإحسان يا عفو فاعف عنا إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا واشفنا وارزقنا إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تثبت رجاءنا في قلوبنا وبدا رجاءنا عمن سواك إنك على كل شيء قدير اللهم هب لنا الدين والعافية والإخلاص وزينا بالدين وأكرمنا بالتقوى إنك على كل شيء قدير اللهم يا عليم يا حليم يا عزيز يا قوي يا عزيز يا ذا المن والعلاء والعز والكبرياء وفقنا لصالح الأعمال والأقوال واقفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله